بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu dama haɗewa wannan masallaci na Bangazi a wannan rana ta Juma'a biyar ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 muna cikin suratul baqara jiya mun tsaya daidai aya ta 283 yau za mu tashi aya ta 284 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يجي لله ما في السماوات وما في الأرض na Allah ne kadai da abin da ke cikin sammai gaba ɗayansu wa mafil ard da abin da ke cikin ƙasa kenan lillahi nan da kuka gani جار ني ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم جار ني ده مجرور da aka yake da alaka da habarin da aka shafe an yi haka ne don a nuna keɓantuwa hakan ga Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala bi ma'ana ai lillahi wahdahu ma fi samawati wa ma fi ga Allah ne shi kaɗai baya da abokin tarayya dukkan abin da ke cikin sammai da dukkan abin da ke cikin ƙasai ta fuska halitta da milki da gudanarwa baya da abokin tarayya baya da abokin jayayya game da haka shi yasa Allah madaukakin sarki a wani wuri yake cewa qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min zahir wanda ke nuna kaɗaitaka Allah game da abin da shafi mulkin sammai gaba ɗayansu da ƙasai gaba ɗayansu. Samman nan da kuke gani sama guda bakwai ne, sannan kuma kowace sama ta fi ‘yar uwarta, wadda sama ta ɗaya mai bi mata ta fi ta girma haka mai bi ma waccan har zuwa sammai guda bakwai. Kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce, Kulman rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim wanda ke nuna sammai guda bakwai ne haka ya ce Allahu ladhi khalaqa sab'a samawat Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci sammai guda bakwai lafazin wa ma fil ardi da Allah ya ambata anan ya ambaci ƙasa ne da suna daya daya mufradi bai kawo shi ba da sunan jam'i kamar yadda aka kawo ma fis samawati dan as-samawat jam'i ne na as-sama' amma al'ard Allah bai kawo jam'insa ba sai kasa mufradi da haka da a cikin alkur'ani mai girma za ka ga ya zo ne da suna na ɗaya-ɗaya mufradi wa mafil ardi amma malamai suka ce al'ard nan suna ne na jinsi su ma ƙasaikin guda bakwai ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata wa min al'ardi mithlahunna haka Allah maɗaukakin sarki ya halarci ƙasai kwatankwacin sammai ta fuska adadi yadda sama guda bakwai suke haka Allah madaukakin sarki ya halicci kasai guda bakwai Allah madaukakin sarki shine mahaliccin sammai shine mahaliccin kasai duka da duk abin da ke cikin su na halittu gaba daya da abin da ke tsakankanin sama da ƙasa ko ƙasa da ƙasa yar uwata na halittu gaba daya Allah shi ya halicce su shine mamallakin su ke gudanar da al'amarin su gaba daya shi yasa Allah madaukakin sarki halittu halittinsa ne milki milkin sa ne al'amari al'amarin sa ne shi yasa Allah ya ce ala lahul khalqu wal amru wani wurin yace lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كاغا الله شيكي da mulkin komai nashi ne shi halicce su shike gudanar da komai da komai baya da abokin tarayya ko guda a cikin halittunsa da yake tarayya da shi cikin mulkin sammai da kasai gaba daya Allah ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuqu idan kuka bayyana ma fi anfusikum abinda ke cikin zukatanku aw tuqu ko kuka boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku sakamako da wannan abu yawa na duk abinda kuka boye a cikin zuciyarku ko kuka bayyana shi Allah madaukakin sarki za ya muku hisabi da wannan abu sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da suka ji wannan aya hankalinsu ya tashi sun samu kansu cikin firgici da tsoro suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim suka zo suka gurfana gaban manzon Allah tsira da mutum Allah subhanahu gare shi suka ce ya ma'aikin Allah Allah ya dora mana abin da muka iya kamar irin sallah da azumi da jihadi da sadaka amma fa yanzu an sabko maka wata ayar da ba ma iya ɗaukar yaunin abin da ke cikinta ta fi ƙarhin shi ne mi Allah zai yi hisabi akan abin da muke ɓoyewa har a cikin zukata ina fata mun gane kaga wannan abu mai yauni ne ya mana duk abin da zuciyarka take tattaunawa da shi Allah zai maka hisabin shi gobe alkhiyama wannan shine abin da ya ba sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya ce musu kar ku yarda ku faɗi abin da ahlul kitabi guda biyu da suka gabace ku da Allah ya aza musu yauni sai suka ce sami'ina wa asaina abinda ake so gare ku kawai ku ce sami'ina wa ata'ana min shi min biya Allah bi ma'ana wanga abin da ka dora mana lalle yana da yauni amma mun shi za mu yi aiki da abin da ka faɗa kuma za mu yi ɗa a game da abin da ka faɗa da suka faɗa hakan sai Allah ya sauƙaƙa musu da wannan aya kai tsaye da take biyowa bayan wannan amanar rasulu bi ma'unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun har zuwa ƙarshen aya dan ya nuna ya sauƙaƙa musu irin ababen da zukatansu suke tattaunawa akai hadisi ya zo a cikin sayil bukhari da muslim hadisin abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam takallam ko ma lam ta'ala ma lam ta'mal aw takallam aw takallam annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace lalle Allah madaukakin sarki ya yafe mu al'ummata game da abin da zuciyarsu za ta dinga tattaunawa da shi matuƙar ba su yi aiki da abin ba ko suka yi firici da shi a ga Allah ya kawo sauƙi duk abin da zuciyarka za ta faɗa don yaunin shi don munin shi matuƙar ba ka aikata shi ba ko ba ka yi firici da shi ba Allah bai kama ka da wannan laifin ya yafi maka ina fata mun gani sannan hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga abu huraira yake cewa ja'a nasu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu mutane daga cikin sahabban annabi sun zo wurin manzo Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi fa sa'aluhu sai suka tambaye shi fa qalu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bi lalle ya ma'aikin Allah mukan samu wani abu a cikin zuciyarmu irin abin da yana da girma a ce mutum yayi magana da shi yana da muni qala sai annabi ya ce wa qad wajadtumuhu hakikan hakan kuna samun shi a cikin zukatanku qalu na'am suka ce eh mukan samu haka qala sai annabi ya ce da su zaka sarihul iman wannan shine tsantsan imani imana ka rika jin wani abu mai muni a cikin zuciyarka abin ya shafi Allah ne ko ya shafi manzon Allah ne ko ya shafi addinin musulunci ne sai ya kasance idan ka faɗi abin abun mai girma ne maimuni ne watakila za ka iya ridda ka bar musulunci da za ka faɗi abin da baki ko ka aikata shi daga ɓanka zuciyarka na ƙin haka sai annabi ya ce in dai ku hakan na samun ku zukatan ku ba sa so to ku sani wannan shine ainihin imani yana zuciyarka tana bujuro maka da abin da kana kyamar shi baka san shi sawa'un game da ubangijinka ne ko game da addininka ko game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan ba komai bane ba shine tsantsa imani haka hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin abdullahi qala yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil waswasati an tambayi manzan Allah tsira da mace Allah sabbata gare shi game da abin da ya shafi wasawasi na zuciya kenan qala sai annabi yace tilka sarihul iman wannan shine tsantsar imani yana kaga duk abin da mutum zai tattaunawa da shi a cikin zuciyarsa ko da ko abin yana da muni matuƙar bai firice da shi ba ko ya aikata shi to an shi rangwame an yafe masa ba za a kama sa da laifin wannan abu ina fata mun gane imam bukhari da muslim sun fita hadda hadisi hadisin abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace qala Allah Allah madaukakin sarki yace idza hamma abdi bi sayyi'atin idan bawana yaso aikata laifi fala taktubuha alaihi kada ku rubuta mishi wannan laifin da yaso ya aikata fa'in amilaha idan ko ya nufaci laihi kuma ya aikata shi faktubu ha sayi'a ku rubuta mishi laifi guda ɗaya wa idha hamma bi hasanatin amma idan ya himmanturin aikata aikin alkhairi falam ya'malha bai samu dama aikata wannan aikin alkhairi ba faktubuha hasana ku rubuta wannan aikin alkhairin a matsayin lada ɗaya ko da ko bai yi shi ba tunda yayi niyya yayi shi fa in amilaha idan ya yi niyya aikin alheri kuma zo ya aikata shi faktubu ha asharar to ku rubuta mashi wannan aikin sakamako guda goma a wannan shin kai da rahama ga Allah maɗaukakin sarki idan mutum ya so ya aikata laifi sai tsoron Allah ya sa ya bar wannan aikin bai yi ba za a ba saladan ya yi alheri ina fata mun gani sai fa idan ba wai tsoron Allah ya maido shi ba abin ne ya kasa samu to wanda lokacin sai a rubuta mashi laifin ya aikata aiki ina fata an gane yanan mutum ne ya yi niyyar shan giya ya nemi giya ya rasa sai ya fasa sha ya sha bamban da wanda ya bari dan wan dan tsoron wanda ya bari dan tsoron Allah sai a rubuta mashi lada akai wanda ko saboda ya rasa ne ya bari sai a rubuta mashi zunubi akan ina fata mun gane kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan wanda suka yi yaki tsakankanin su su biyu su biyu guda ya kashe guda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama wanda ya kashe da wanda aka kashe duka suna wuta sabai suka ce to wanga dai kisa yayi mun fahimci matsalar shi to wanda aka kashe fa annabi ya ce saboda yana da kuɗin ya kashe abokinsa dama ce bi samu kaga yana da niyyar aikata mi saban rige shi akai shi yasa za a rubuta mishi mi munin abin da ya aikata saboda dama ce bai samu ba ba wai tsoron Allah ya hana shi ba ina fata mun gane shi yasa Allah sai ya rangwamta ma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sakamakon bin umarnin manzon Allah da suka ce sami'na wa ata'na ina fata mun gane Allah ya ce fa yaghfiru liman yasha'u Allah madaukin sarki yakan gafarta ma man yasha'u wanda ya so daga cikin bayan shi fayakuru liman ya sha Allah yana gafarta ma wanda ya so daga cikin bayan shi wa yu'adhibu man ya sha ya gafarta ma wanda ya so daga cikin bayan shi wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki akan komi qadirun mai cikakken iko ne sai Allah ya ce آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين wannan aya aya ce mai girma da take bayyana yabo na musamman ga Allah na Allah madaukakin sarki akan manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da masu imani Allah ya yabe su da cewa sun gaskata sun tabbatar cewa sun yi imani da abin da aka sabkar musu daga ubangijinsu sun yi aiki da abin da gabansu a bayyane da kuma ɓoye wannan ayoyi masu albarka suna da girman daraja hadisi ya zo daga abi mas'ud yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara fi laylatin kafatahu annabi yace duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara shine amana rasulu har zuwa ƙarshe a dare ɗaya kafatahu waɗannan ayoyin guda biyu sun ishe shi malamai suka ce abin nihi da sun ishe shi bai mana daga qiyamul layl kamar yayi raya wannan dare ne da ibada qiyamul layl wasu malamai suka ce bi ma'ana albarka waɗannan ayoyin sun ishe shi a wannan yinin nasa wasu kuma malaman suka ce waɗannan ayoyi biyu guda biyu sun ishe shi a matsayin ba da kariya daga sharrin shedan ke wasu kuma suka faɗi wasu maganganu masu kama da haka wanda duk maganganun ma'anarsu tana iya gaskata game da wannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara shine amana rasul har zuwa ƙarshen aya haka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin Abi Dharr yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, "U'utitu khawatim suratul baqara an bani ƙarshen suratul baqara min kanzin tahta al'arsh lam yu'tahunna nabiyyun qabli daga wata taska ta musamman ƙalƙashin al'arshi wanda ba a ba wani annabi ba gabanina wanda ke nuna girma na wannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara amana rasul ya zuwa ƙarshen aya Allah madaukakin sarki ya ce amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi imani da abin da aka sabkar masa daga ubangijinsa shine alqur'ani mai girma tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama da gaske manzo ne daga wurin Allah madaukakin sarki Allah ne ya zabe sa ya turo sa da manzanci da gargadi kuma da bishara gargadi game da wanda suka kafirce ma Allah da yin albishir ga wanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi imani da abin da aka saukar masa daga Allah madaukakin sarki shine na wahayi alqur'ani mai girma da kuma sunnoni hadisai kiran da suka inganta daga gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal mu'minuna haka masu imani ma sun yi imani da abin da aka sabkar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na alqur'ani da kuma hadisai kullun amana billah kowane ɗaya daga cikin su annabi da masu imani sun yi imani da Allah madaukakin sarki imani da Allah ya kunshi al'amurra kamar haka imani da samuwa Allah madaukakin sarki cewa yana ko da idanunka ba sa ganin Allah ya bar maka ayoyi bircik da ke nuna cewa tabbat akwai shi kai babu wani abin da za ka duba a dukkanin faɗin duniya na kaunu na halittu sai suna tabbatar maka da cewa tabbat akwai wanda ya halicce su saman nan da kuke gani babba aya ce daga cikin ayoyin da suke nuna akwai Allah madaukakin sarki saboda babu wanda iya halitta sammai gaba ɗayan su sai Allah madaukakin sarki haka asai gaba ɗayan su haka duwatsu rana da wata da yadda Allah ke sarrafa su da tauraru da ke cikin sararin samaniya duka ayoyi ne da ke nuna cewa akwai Allah madaukakin sarki haka tekuna bi ma'ana ruwaye da ke doron ƙasa alama ce da ke nuna cewa akwai Allah sabkar ruwa daga sama tsagewar ƙasa da fidda tsirrai da abin da ke cikin tsirran na amfanin ku da ku da dabbobin ku wannan ma aya ce da ke nuna cewa akwai Allah madaukakin sarki ina fata mun gane tunda Allah madaukakin sarki ya ce ku yi duba zuwa ga ruwan da ke sauka daga sama a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabu ku bani labari game da ruwan da kuke sha na yau da gobe a antum anzaltumuhu min almuzn ku ne kuka sabkar da su daga cikin giragizai am nahnul munzilun ko musu Allah muka sabkar da su waya sabkar da su kenan kaga sabkar ruwa daga sama alama ce da ke nuna cewa akwai Allah ko da ko idaninka ba sa ganin shi kashewa da rayawa alamomin da ke nuna cewa akwai Allah madaukakin sarki kai karan kanuwan kuma da za ku duba halitta kanku ta ishe ku a matsayin babban ayar da ke nuna akwai Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya ce wa fi anfusikum a cikin kawunan kuma akwai alamar da ke nuna cewa Allah shi kaɗai ne abun bauta baya da abokin tarayya afala tubsirun shin ba ku duba ku gani kenan imani da kasancewa akwai Allah sannan kai imani da rububiyar Allah cewa Allah madaukakin sarki shine ar-rabb shine mahaliccin komi da komi shine al-khaliqu al-maliku al-mutasarrifu mahalicci mai mallaka komi da komi mai sarrafa komi da komi baya da abokin tarayya cikin haka kenan ka yi imani da Allah na matsayin shi da shi ne arrabu mahalicci ba mai yin halitta sai Allah ko akwai mai yin halitta idan aka ce halitta ba wai kerawa ba daga wanga matakin zuwa mataki wanga mutane ma sukan yi haka mutum ya ɗebo bishiya ya cire katako ya kera wani abu daga ciki amma wane ne ya samar da bishiyar karan farko akwai wanda ya isa ya samar da bishiya daga babu akwai wannan shine ainihin abin da ake nufi da halitta samarwa daga babu ina fata an gane za a yi ɗiba hatsi ko dawa a sarrafa su ko a yi tuwo ko a yi mi kunun da za a sha kaga hatsin sarrafa shi aka yi aka yi wata halitta mai suna kunu hatsin sarrafa shi aka yi aka yi wata halitta mai suna tuwo to amma wa ya samar da hatsin kun iya ku samar da ƙwayan hatsi ba za ku iya samar da haka shi yasa Allah madaukin sarki ce da mutane za su haɗu gaba ɗayansu ba za su iya halittar daidai da kuda ba ko za su iya wallahi ba za su iya to wannan shi ke nuna samuwar Allah madaukin sarki kai imani da shi a matsayin shi ne arrabu mahalicci ba mai halitta sai shi wanda ke kashewa wanda ke rayawa mai saukar da ruwa daga sama mahaliccin sammai da kasai da makamantansu gaba ɗaya sannan dukkan mulkin shi ne ba wani mai tarayya da Allah cikin haka sannan shi ke sarrafa komi da komi babu wanda ke tarayya da Allah cikin sarrafa komi da komi sannan ka yi imani da Allah ta fuska al'uluhiyya Allah bi ma'ana babu wanda ya cancanci bauta sai Allah ina fata mun gani don imaninka da cewa Allah shi ne arrabu zai lazumta maka da yarda da cewa shi ne al-ma'abudu tun da shi ya yi halitta shi ke arzitawa shi ke kashewa shi ke rayawa baya da aboki cikin haka to haka baya da abokin tarayya wurin yi mishi bauta shi kadai ake bauta ma wanda ba shi ba ba a bauta ma duk girman shi duk dokaka shi ina fata mun gane sannan kai imani da Allah ta fuska al asma'u was sifat Allah madaukin sarki yana da sunaye kyawawa sannan yana da sunaye yana da sufofi masu kamala yana da sunaye kyawawa kenan wannan shine kaso na uku na imani da Allah idan aka kasa shi kalkashin al'imanu billahi ta fuskar rububiyar shi da uluhiyar shi da al'asma'u wasifat kenan dukansu manzan Allah da wanda suka yi imani sun yi imani da Allah kullun amana billahi dukansu sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sannan sun yi imani da mala'ikun Allah imani da mala'ikun Allah shine gaskata cewa lalle Allah maɗaukakin sarki yana da wasu bayin shi da suna da ke da sunan mala'iku Allah ya halicce su yin imani da su ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shidda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata yana zamne aka ga wani mutum ya zo da wata sifa ta daban da ba a saba ganin ta bi ma'ana baƙon mutum ne dan sahabbai suka ce wannan mutumin ya zo ne yana da fararen tufafi kakal ga bakin gashi baki kirin babu wanda ya san shi daga cikinmu bai gushe ba ya zo ya zamna sai da ya haɗa guwawun shi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambayi manzan Allah menene musulunci annabi ya bayyana mishi ga abin da ke ake cewa musulunci sannan ya tambayi manzan Allah menene imani annabi ya ce mishi an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri waɗannan sune rukunnan imani guda shida to imani da mala'iku yana daga cikin rukunai guda shidda na rukunan imani ka yarda da cewa lalle Allah madaukakin sarki yana da wasu halittun shi da ake ce ma mala'iku ka yi imani da su a jumlace sannan ka yi imani da su a rarrabe imani da su a jumlace ka yi imani da cewa Allah ya halicci wasu bayan shi da ake ce ma mala'iku Allah ya halicce su da haske kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce khalaqallahu lil mala'ikata min nur Allah madaukin sarki ya halicci mala'iku daga haske wa khalaqal janna min marijin min nar aljanu su kuma an halicce su ne da harshen wuta an halicci adam kamar da abin da aka sifanta muku kenan kai imani da cewa Allah ya halicci wasu bayan shi mala'iku da aka halicce su da haske mala'ikun nan ba su ci ba su sha Allah ya ba su ƙarfi sukan bautar Allah dare da rana ba sa saba ma Allah madaukin sarki game da abin da ya kori su su aikata yusabbihuna layla wan nahara la yafturuna ko la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kai imani da su haka a dunkule sannan kai imani da su a rarrabe imani da su a rarrabe ka yarda da kowane mala'ika daga cikin mala'ikun da aka ambaci sunan shi kuma aka gayi aikin da aka wakkala mishi yayi na farko akwai mala'ikan wahayi wane ne mala'ikan wahayi mala'ika jibril jazakumullahu khair ka imani da shi wanda Allah ya wakkala shi wurin turo sako tsakankanin Allah da manzo ko annabin da za a turo a doron ƙasa wannan wanda ake turo masa shine mala'ika jibril in kaga ya zo tare da wata tawaga ta mala'ika sai dan kawai dan tsaro an gane ko dan tsaro game da abin da aka bashi na sako har ya je ga annabin da aka tura a ba ba tare da wani ya saci wannan zancen ba daga cikin aljanu ko shedan ina fata mun gane kenan kai imani da shi sannan kai imani da mala'ikan da aka wakkala wurin sabkar da ruwan sama shine mika'il sannan ka yi imani da malakul maut mala'ikan da aka wakkala don karɓar rayukan bayu sannan ka yi imani da mala'ika israfil wanda aka wakkala wurin busa ƙaho yana ne yana riƙe da ƙaho yana jiran umarnin allah maɗaukakin sarki kawai ya busa zai busa ƙaho ne karan farko gaba ɗaya duniya kowa ya mutu sannan kuma ya busa ta biyu sai mutane su tashi gaba ɗaya sannan ka yi imani da mala'ikun da aka wakkala wurin kula da ma'aifa ta kowace ɗaya mace a doron ƙasa ina fata mun gane sannan ka yi imani da mala'ikun da aka wakkala wurin kiyaye aikin banu adam raqib da atid ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ko sannan ka yi imani da mala'ikun da suke kula da duk wanda aka binne a cikin kabarin shi za su tayar da shi su shi tambayoyi mala'ikun da aka aje don fitinan wanda suka mutu shine tambayar su kenan su ne munkar da kuma nakir ko ba haka ba ka yi imani da mala'ikun da aka ba aka wakkala wurin kula da banu adam da tsaronsu da makamantansu haka da mala'ikun da aka mala'ika mai kula da gidan wuta da mala'ikan da ke kula da gidan alshan duka kai imani da su a rarrabe kamar yadda kai imani da su a jumlace wa kutubihi sannan kai imani da littafan Allah shi ma imani da littafan Allah ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida ina fata mun gane kenan sun yi imani da littafan Allah madaukakin sarki gaba ɗaya da ya sabko ma manzanninsa jumlace dan babu wani manzo daga cikin manzanni ko annabi da cikin annabawa da aka turo face sai da aka saukar masa da littafin da zai zo ya karanta ma mutanen da aka turo shi zuwa wurinsu ina fata mun gane daga cikin littafan da Allah ya sabkar imani da su a rarrabe kenan ka san su kuma ka san wanda aka saukar ma wannan littafin akwai suhuf ibrahima wa musa ko kamar yadda zuwa cikin suratul a'la ko inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf ibrahima wa musa sannan kai imani da at-taura at-taura dan daga cikin littafin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da su ga annabi Musa alaihi salatu wassalam إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى da suka ce suhuf ibrahim nan suhuf kin abin da ake ni da sunan at-taura kamar da su malamai suka faɗa sannan akwai al-injil daga cikin littattafan da Allah madaukin sarki ya sabka wa qafaina ala atharihim bi isa ibn maryama musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa atainahu al-injil mun ba annabi isa littafin injila ina fatan mun gane abinda ake nihi da at-taura da injila anan littafai na farko da Allah ya sabkar na gaskiya ba a taura da injila ba yana yau da ke hannun kiristoci da yahudawa wanda sun riga sun baddala su sun jirkita abin da ke cikin su na gaskiya ina fata mun gane kenan mu imani da wa'ancan asalin littafan ba na yanzu ba da ke hannun yahudawa da kiristoci wanda sun riga sun baddala sun canza abin da ke cikin na gaskiya sun sa soye-soyen zuciyarsu da ƙarya a ciki ina fata mun gane sannan akwai zabura zabura shine littafin da Allah ya ba annabi Dawud alaihi salatu wassalam shi yasa Allah ya ce wa ataina Dawuda zabura sannan akwai alqur'ani mai girma da aka sabkar ma shugaban halittu duka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah madaukin sarki shi sabkar ma annabi sallallahu alaihi wasallam alkitaba shine alqur'ani mai girma wal hikma da kuma hadisai na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shi yasa yace tabarakan tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira albarkacin Allah sun yawaita wanda ya sabkar ma bawan sa littafin alqur'ani shine alfurqan alfurqan shine abinda ake ni da shi nan alqur'ani mai girma an ce mishi alfurqan ne saboda yana rarrabewa tsakankanin abin da yake ƙarya da gaskiya kenan sun yi imani da littattafan Allah gaba ɗayansu sannan suka zo suka yi imani rarrabe game da littattafan da Allah maɗaukakin sarki ya ambata sunansu kuma ya gai awa ya sabke su ina fatan mun gane wa rusulihi sannan sun yi imani da manzannin Allah gaba ɗaya su ma imani da manzanni ɗaya ne daga cikin rukunin imani guda shida annabi da sahabban shi masu imani sun yi imani da dukkanin manzannin Allah maɗaukakin sarki a dunkule tun daga annabi Adam alaihi salatu wassalam ya zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda annabawa da manzanni daga cikinsu akwai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarus wasu kuma Allah bai ba da labarus shi yasa Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayk wasu manzannin kuma ba mu baka labarin su kenan waɗanda aka ba da labarin su da sunayen su ya kamata a ce mutum ya san su a rarrabe da sunayen su in san samu ne ma ya san zuwa gawa aka aike su ina fata mun gane kai imani da su a dunkule dukan su manzanni ne da Allah madaukakin sarki ya zaba ya turo su zuwa ga al'ummomin su tun daga na farkonsu shi ne annabi adam alaihi salatu wassalam da zuwa na ƙarshensu shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa Allah ya ambaci wasu adadi na annabawa da manzanni a cikin alkur'ani Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين هذا أن أنبتسونا أنباوا دمنزلني أتشكون ونن آية هذا أقول النبي إسحاق akwai annabi Ibrahim ko akwai annabi Yaqub annabi Nuh ko annabi Dawud da Sulaiman da annabi Ayyuba da Yusuf da Musa da Harun sannan akwai Zakariya da annabi Yahya da Isa da Ilyas sannan da Isma'il da Aliyasa da Yunus da Luta wannan duka sunan annabawa ne da manzanni da Allah madaukin sarki ya ambata da sunayensu a cikin Alkur'ani bigir sannan akwai annabi Idris wannan ba ambata ba cikin wannan aya akwai zulkifil akwai annabi hud akwai annabi salih akwai annabi shu'aib an gane ko na farkon su da shine annabi adam na ƙarshen su cikamakin annabawa shugaban manzanni gaba daya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu kam ba ma rarrabewa tsakankanin ɗaya daga cikin manzannin Allah mu ce za mu yi imani da wanga mu ƙi imani da wanga kamar da kiristoci suka yi suka yarda da annabi isa suka kafirce mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda yahudawa suka yi kenan masu imani ba sa rarrabewa tsakankanin manzanni sai ce sun yarda da wani shashe ba su yarda da wani shashe na manzanni shi yasa Allah madaukin sarki yace wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum mutanen kwarai sune wanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah ba su rarrabe ba tsakankanin ɗaya daga cikin manzannin Allah su ce za su ɗauki wasu yarda da su su kafirce ma wasu sabanin wasu wanda Allah ya zarga wanda Allah ya ce game da lamarinsu innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan masu kokarin rarrabewa tsakankanin manzanni su yi imani da wani shashe su kafurce ma wani shashe Allah madaukin sarki ya ce ula'ika humul kafiru na haƙa irin waɗannan su ne kafirai na gaske in kana so ka ga kafirai kenan imani da manzanni gaba ɗaya ake yi ba a yi imani da wasu a kafurce musu Allah ya ce wa qalu sami'na wa ata'na kuma suka ce sami'na min ji min yi da'a wa ata'na sannan min yi biyayya wanda haka ake so ga duk mai imani ya kasance yana yin da'a bayan ya ji abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce game da marin shi gufaranaka rabbana wa ilaikal masir gufaranaka muna neman gafarka ya ubangijin Allah ka gafarta mana wa ilaikal masir ya zuwa gare ka ne kadai makoma bi mana dukkan halittu za su koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah maɗaukakin sarki baya azamarai illa wus'aha sai abin da wannan ran za ta iya yi take da ikon yi bai mana Allah bai kallafa marai yin abin da ya fi ƙarfinta ina fata mun gane la yukallifu bi ma'ana yulzimu Allah bai lazumtawa wa taklif abin da ake nihi da taklif al-ilzamu bima fihi kulfa ay mashaqqa lazumtama halittu abin da ke da kai wahala wanda ba za su iya yin shi to Allah baya yin hakan ina fata mun gane kenan dukkan rai gaba daya Allah ba zai kallafa musu abin da yafi karfin su shi yasa Allah ya ce nafsan wanda nafsan nakira ce fi siyaqin nafi malaman balaga ko suka ce idan aka samu nakira da ta zo kalkashin jerin zancen da korewa akai tufidul umum tana nufin duka babu wata rai daga cikin rayuka gaba daya wadda Allah zai kallafa mata abin da ba za ta iya duk abin da Allah ya kallafa maka abin da za ta iya yin shi ne ina fatan mun gane shi yasa azumi da Allah ya kallafa mana ya san za mu iya yin shi sannan duk da haka ya ba mu sauki a ciki in za ka yi fatauci ka aje daga baya karama ko da ku fatauci cikin bis ne masu sanyi ko cikin jirgi ne mai saukin zuwa da makamantansu ko kuma kawai mai ake ta cikin bato ne ruwa cikin ruwa kaga dama ka aje azumi kaga dama kai in kaga dama ka aje daga baya karama sauki ne ko ba sauki bane sauki ne ina fatan mun gane shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah da ya wajabta mana yin sallah ya san zamu iya yin sallah guda biyar a cikin yini duk da haka idan muka samu kanmu cikin uzuri na fatauci aka sabke mana adadi biyu a duk sallar da ake maraka'a hudu kuma aka ba mu dama haɗe su lokaci guda a zahar da la'asar hudu hudu ne ko sai aka ce mi biyu yayi fatauci ko mun ga dama mi jam'u taqdim ko jam'u ta'khir mi yi su a lokacin azahar mu haɗe da la'asar mai raka a biyu shi kenan kuma mu ci gaba da tafiya sai mu garba mun ga dama kuma mu bari sai lokacin la'asar sai mu zo mu yi la'asar mi azahar mu yi la'asar ba sauƙi ba ne ba sauƙi ne bayan kuma Allah ya azaman abin da mu iya yi sannan kuma ya kawo mana sauƙi a wani halin na haka maras lafiya da ya san yana fama da wata rashin lafiya mai yauni lokacin sallah ya zo masa yake jin tsoron idan ya kwanta ba zai iya tashi ba sai ya haɗe salloli guda biyu ya haɗe azahar da la'asa magariba da lisha ko likitoci za su hawa wani aiki wani operation da makamantansu da yake da wahala wanda yan sun yi tsaye akan mutum za su iya ɗauka awoyi mai yawa akan shi nan ƙoƙarin ceto rayuwar shi sai su game salloli sai iya game magariba da lisha su hau aiki kawai ina fata mun gane ko su jinkirta su sai li lokacin lisha su zo su haɗe magarba da lisha ina fata mun gane saboda uzuri na kula da rayuwar mutum ina fata mun gane sannan in ana cikin halin tsoro ko ana cikin halin yaƙi ka iya sallah kana gudu da halin da ka samu kanka a kai bisa doki kake kasa kake kana gudu kabbara da ishara da alama duk kai ka kare ba sauki bane ba sauki ne wanda ke nuna sallah fa ba a daga ma mutum kafa game da lamarin sallah sai in ya fita cikin hayyacin sa kawai matukar kana da hankali ka san me kake yi sallah ba za ta taba faduwa akan mutum ina fata mun gane wannan duk sauki ne na Allah madaukakin sarki shi yasa ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha a wani wurin yake cewa fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa ma ja'ala alaykum fi fid-dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ko Allah yana nufin sauki da ku baya son ya ba ku wahala manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi kamar da hadisi zuwa cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan na fore ku da wani al'amari to ku je mu wannan al'amarin gwalgwadon iyawarku wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu amma idan na hane ku game da barin abu to ku nisanci abu amma abin da aka ce ayi ku yi bakin iyawarku ina fata mun gane ku yi gwalgwadon tsoron Allah ku mutum ne yana cikin tafiya ba ruwa ko ku akwai ruwa ya san wannan ruwan idan ya amfani da su za su karewa kuma zai cutu to sai yi mi sai ya taimama babu abin da kai taimama sauki ya buga hannunsa ga ƙasa ya yi haka ya yi haka ya kare sai tashi ya sallah haka in janaba mata kama shi babu ruwa ko akwai ruwan na amfani ne in zan suka kare zai cutu sai ya taimama ko kuma akwai ruwan ma cikin gari yake sai dai yana fama da wata rashin lafiyar da ba ta son taɓa ruwa ina fata mun gane sai ya taimama ko kuma idan ya amfani da ruwa cutar da yake fama da ita za ta daɗe ba ta warke ba sai ya taimama ko da yana cikin gari shi yasa sai ku sa ƴan uwa musulmi da sun zo lokacin Allah yayi sai su buga su yi taimama wataƙila muna tsaran daga cikin marasa lafiya ne da suke da uzurin yin taimama amma in babu uzuri da gangan ne saboda sakaki ba su da sallah kuma haramun ne su yi taimama akwai ruwa a wannan lokacin ina fatan mun gane yawwa saboda Allah mulkin sarki baya azama rai sai abin da ta iya laha ma kasabat laha ma kasabat ai abin da rai ta aikata na alkhairi za a ba ta shi cikakke gobe alkhaya ba za a rage komai daga wannan aikin ba wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma duk wanda ya imani ya aikata aiki nagari alhalin shi mai imani ne to kai ji tsoron za a zalunce shi game da sakamakon sharran tashi alkhaya ba za a zalunce shi ba za a ba shi ladan aikin shi kuma kai ji tsoron za a rubuce ladan shi ba za a cika mishi ba daidai za a cike mishi shi kamar yadda ya aikata shi shi yasa a wurin Allah madaukin sarki yake cewa wa man man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa alaiha maktasabat haka duk abin da rai ta aikata mai muni ƙarshen zai komawa a gare ta za a mata sakamako akan wannan munin aikin da ta aikata na shar man amila salihan fali nafsihi wa man wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu أمدا بعيدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة wannan dai ayoyi ne da ke nuna cewa duk wanda ya aikata aikin alkhairi zai samu sakamako akan aikin da ya aikata wanda ya aikata aikin sharri shi ma za a sakanya masa don nan aikin sharri da aikata ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا أبنجم لا تؤاخذنا kada ka kama mu da laifi ko ka azabtar da mu game da abin da muka aikata bisa ga mantuwa au akhtana ko abin da muka aikata bisa ga kuskure hadisi ya tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace na'am na karba muku haka ba zan kama ku ba game da abin da kuka aikata kan mantuwa haka ba zan kama ku ba da laifin abin da kuka aikata bisa ga kuskure ina fatan mun gane bi ma'ana ba za a maka ukubar sakamakon abin da ka aikata ba amma za ka iya karama wannan abin mutum ne sai yanzu ya tuna bai sallar asuba kaga ba za a kama sa da laifin ya bar sallar asuba ba saboda mancewa ya amma zai rama ko ba zai rama ba zai rama ba wai ya sha ba kawai ina fatan mun gane mutum ne ya kashe mutum bisa ga kuskure ba za a kama shi da laifin kisa da gangan ba amma kuma sai yayi kafara ina fata an gane da makamantansu kenan idan ka aikata abu kan kuskure Allah ba zai kama ka ba da laifin abin nan ya ce zai azabtar da kai da shi amma an abin da ake ramuwa ne za ka rama ina fatan mun gane daga cikin ibadodin da ake rama rabbana wala tahmil alaina isra sannan ya Allah madaukin sarki wala tahmil alaina isra kada ka ɗora mana abin da ba za mu iya yi ba wanda ya fi ƙarfin mu bi ma'ana Allah ka ɗora mana abin da ya fi sauƙi a gare mu kama hamaltahu ala alladhina min qablina irin abin da ka ɗora mu wanda suka gabace mu ya Allah kar ka ɗora mana irin wannan abu ina fatan mun gane so da banu isra'ila Allah ya ɗora musu ababe masu yauni shine al'umma annabi suke roƙo Allah madaukin sarki kai ya jarrabe su ta hanya auda musu ababe masu yauni kamar yadda ya jarrabu banu isra'ila da yin haka tunda banu Isra'il sai da suka kai lokacin da Allah ya ce idan suna so ya karɓi tubansu to shashansu ya kashe shashi. A yanzu da a ce ban kai zunubi ba ba za a yafe maka ba sai dan uwanka ya kashe ka ai kaga abu ne mai yauni ko baya da yauni yana da yauni amma mu sai Allah ya sauƙaƙa mana ta hanyar ka nemi gafara sai Allah ya gafarta maka ka aikata kyakkyawa sai ya bi da wannan kyakkyawa ya shafe maka abin da ka aikata mai muni rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya ubangijinmu kada ka dora mana abin da ba za mu iya yi ba waghfir lana ko wa'fu anna ya allah ka mana afwa waghfir lana ka gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu warhamna ka shikan mu anta maulana kai ne mai jibintan lamarin mu kai ne mai taimakon mu fansurna ala alqawmil kafirin ya allah ka ba mu tallafi da taimako akan mutanen da yake kafirai ne ina ga nan ne ƙarshen wannan sura mai albarka kuma nan za mu dakata abin da ku faɗa ne dai Allah sami tare lada kuskure da makamantar shi Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah